بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli baka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da saduwa a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau muna 22 ga watan ramadan ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda ya dace da 11 ne ga watan uku yau hijiran miladiya 2026 ci gabar karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma don ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 25 haka ne arama 30 aya ta 35 cikin wannan sura mai albarka suratul hajji yau kuma za mu tashi insha Allah aya ta 36 kenan daga wannan masallaci na mai albarka masallacin ihya'us sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fata jihar gombe muna roƙon allahu subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran dukkanin garurukanmu gaba ɗaya akwai kafin mu shiga karatu akwai tambayoyi kamar guda biyu zuwa uku akwai kuma sanarwa guda biyu mai tambaya na farko yana tambaya ne game da adadin sallan asham ko sallan tarawihi dangane da maganan adadin sallan asham ko sallan tahajjud ko tarawihi mun sha yin magana a wuraren karatu abin da tabbata ga manzo sallallahu alaihi wasallama dangane da sallah an tambaye shi salatu layl yace masna masna sallan dare raka'a biyu ai sallama raka'a biyu ai sallama sai ya bar shi ainihin babu adadi ina fata an gane abu na farko kenan abu na biyu an samu cikin aikin sahabbai sun yi sallah raka'a 23 wanda har yau masallacin ka'aba haka ake yi sallan asham din su har yau a masallacin ka'aba raka 23 ake yi a yi raka a goma a huta a ƙara raka a goma a huta a yi raka a uku shafa'i da wutiri kaga raka 23 kenan to kuma kaga duk yadda kake jin ka fahimci sunna baka bi shak bin bas ba shak bin al-usaimin shine mufti a wannan wurin har ya koma ga Allah yana darasi a masallacin nan kuma a gabansu ake wannan sallan baka fi su fahimtar sunna ba abu na farko kenan abu na biyu dangane da abin da ya shafi masu cewa raka a sha ɗaya za a yi ba za a ƙara ba hujjan su guda ɗayan hadisin na na aisha kuma a cikin wannan hadisin babu hujja akan wannan dalili aisha ta ba da labarin sallan da annabi yake ne a ramadan ko ba a ramadana ba don shi annabi kiyamun laili kaman wajibi ne akan shi bambance shi da mu kenan tunda shi dole kullum sai yayi in har bai kiyamun lele ba sai yayi qara'i da safe daga fitar rana kafin azhar a wannan tsakanin sai ya biya in yayi misin to shi yasa tunda ya zama wajibi akan shi sai ya zaba akan shi abin da zai na yi kullum shine raka'a 11 to babu inda annabi ya ce kar wani ya kuskure kara sama da raka'a 11 babu wannan hadisin ko guda daya zan rufe da maganar malamai guda biyu na farko imam ibn abdul bar al-maliki wanda in aka ce su ibn abdulbar a duniyar ilimi ko shaidan ne ya sallama musu ina fata an gane kuma ba malami ba ne na yau balle ka ce malamin gari kaza ne suna cikin kusoshin mazhaban malikiya ya ce dangane da sallan asham ko sallan tarawihi ya ce yana daga cikin nafilfili na alkhairi ya ce faman sha azada wanda ya ga dama ya kara sama da sha ɗaya da yawa wa man sha istaqalla wanda ya ga dama ko raka biyu waye nafila ce farilla ne ke da adadi ba a karawa raka'a biyu raka'a hudu raka'a hudu raka'a uku raka'a hudu raka'a goma sha bakwai ina fata an gane to in ba wannan ba duk sallan da annabi bai mata adadi ba to ka zo ka ce za ka mata adadi kuskure ne ke sa'abi ne taimiyya alharrani allah min sharhama yake cewa sallan dare ko sallan asham ko sallan tarawihi sai ce duk wanda ya da'awar tana da wani haddi mahadud tana da adadin raka'o'i wanda bai halatta a ƙara ba daga annabi ya ce fa'alaihi bin dalil ya kawo mana dalil in ji bini taimiyya ba ban gane ko ba ku gane hausar ba ibn taymiya ke wannan magana yanzu akwai wani dan zafin kan salafiya da zai ja da ibn taymiya babu shi to iskanci ne kawai na waɗansu matasa suna ganin ma kai dan bidiya ne in kai wannan abu kuma har a masallacin ka ba za ka gansu suna ganin limaman duk yan bidiya ne wallahi malam da duk malaman da ke wurin na haramul makki gaba ɗaya akan kuskure suke shi ne a karanta sifata salatin nabi ya fi kowa fahimtar musulunci yanzu ina fata kun gane abin allah ne ya sauwaƙe kawai akwai a ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi na duniya na madina a abdulmusin al-abbad wanda majmu'ul fatawa na ibn taimiyya ya sauke shi sau uku mujalladi talatin da wani abu ne ba kowanne sai da ya karanta shi sau uku daga bango zuwa bango ya je ya dawo ya je ya dawo sau uku kuma mujalladi 37 volume ba volume 37 ba shafi ba kama a ce wannan ɗaya kenan har guda 37 sai da ya karanta 37 ya gama ya dawo har sau uku ina fata an gane kuma a gabansu ake wannan sallolin yanzu kai kana nan ko ahalari ba ka gama fahimta ba Allahumma amin ka zo ka ce mutane suna kan kuskure a takaice son zuciya ne kawai Allah ya kiyaye sadaka duk abin da aka yi da raka'a goma da raka'a shida da raka'a ashirin duk nafila ne Allah ya karba wannan shine fatan da za a yi babban abin da ake so ka yi don Allah kar ka yi don ka ba wani haushi ko don ka burge wani ko don ka fusata wani babu lada kawai a yi shi ne iftiga a wajen hillahi don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala fatan shine Allah karba mana sai wannan yana tambaya game da jama'atul tabligh wannan Allah ban cika son magana kan waɗannan ƙungiyoyi ba a mutane ne masu da'awa suna yawo sun ce suna kiran mutane a tsarkake zuciya fatan mu Allah karba musu aikin su ina fata an ga idan ba za ka bi su ba kar ka zauna kana zagin su dan in ka zauna da su mutane ne salihan bayi wallahi masu kokarin ibada ga imani ina fata an gane ga kokarin bin Allah inda suke kuskure Allah ya yafe musu inda suka yi daidai Allah gafarta musu wannan ne shine fahimta na da su na zauna da su a Kano na zauna da su a Lagos na zauna da su a Misra na zauna da su a America duka na shiga cikin su na sayan da abubuwan su yake ba wata dariƙa ce wata kungiya ko wata firar masu kawai su ta abin da suke kokari wai mutane a gyara zuciyar mutane su kullum maganar su kenan a gyara zuciya kuma inda za ka zauna da suna kwana arba'in sai ka ji zuciyarka ta gyaru wallahi akwai wanda ya ce ya taɓa biyan su suka fita autin da suka dawo ya ce da ya dawo yana tafiya a nan a gombe fa wasu yana kallon ƙasa tsabar imani allahumma amin ya ce saboda bai son ma ya kalli mata su imanin shi ya je hai to a takaice kawai a fatanmu shine mu da su duka allah karɓa mana ayyukanmu ya ainihin ba duk aljanna ake nema Allah ya ba mu aljannan dan rahaman shi dukka ba mu da aikin da za mu ce dole mun shiga aljanna za mu shiga ne da rahaman Allah subhanahu wa ta'ala fatan mu shine Allah shigar da mu da rahaman shi wannan tambayar duka guda biyu da na karanta an aiko su ne tun daga Burkina Faso arama daga can suke jin kira'an kana eh daga Wagadugu Burkina Faso Allah musu albarka sai wannan shi kuma yana tambaya shi kuma tela ne zan karanta su mala usman su bada amsa ya ce shi tela ne a cikin wannan wata mai albarka yana kokarin kiyaye abubuwa to ya kulle karban ninki to amma sai ana ta zuwa mishi da dinkuna to saboda kar ya karba bai cika alkawari ba sai yake karen gaskiya fa zan yi tafiya ne akan wannan tafiyan da yake gaya mutane dole ka haƙura idan bai ce maka zai tafiya ba zai ji kunyan wani dole sai ya karba sai ce Allah kai hakuri ina da tafiya ne zan bar gari to akan wannan sai mu ce tafi da dinkin shi sai ce to shi yana yi ne dan kare saba alƙawari ta ma ƙaryar da yake mai matsayin ta kuma dan babu inda zai je Ahmad ka sun koyar da kai to wannan a hakikatul amri shine shawaran da zan baka shine ka faɗa musu gaskiya akwai karyar da aka halatta a hadisi karara ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam daga ciki akwai misali karya na sulhu mutane guda biyu suna gaba kana so ka musu sulhu har karya ya halatta kai dan su yi sulhu ina fata an gane wannan ya halatta ya tabbata cikin hadisi akwai inda ya halatta kai karya a wajen dan ka zauna lafiya da iyalinka amma ba karyar da zai tashi ba ina fata an gane yauwa ka dan je zance kana neman karin aure ka dawo ka ce ka je wurin mamarka ne misali karen da dai misali ba karya irin na zai bata aure ba kun sa ko irin wannan kai mata karya kana da gida a Abuja kuma karya kake ko a kagarwar baka da gida kaga wannan ba daidai bane ba karyar da zai kawo zaman lafiya a zauna lafiya irin wannan ake halattawa ba karya na aburge ba daga ciki akwai kai karya da ka kwaci kanka an tare ka za a kashe ka ko wani abu ba kai karya wanda yake a wurin shari'a ba wannan baya halatta to in ba irin wannan ba gaskiya ire-iren waɗannan ka faɗi gaskiyan yafi idan mutum ya ji haushi kai dai ka fita a waɗansu mutanenmu in ka gaya masa gaskiyan wane wallahi ɗinkin nan na kulle karɓa in na karɓa ba zai ce dan Allah wane kaga akwai irin wannan to ƙarƙashin wannan gaskiya ba zan halatta ƙarya a irin wannan babin ba dan bani da hujja gaban Allah subhanahu wataala Allahumma min shawarar da zan baka shine kai ta faɗan gaskiyan ko da ma rai zai baci ka fita a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan su ne tambayan da zan karanta yau sai sanarwa dangane da duk karatutukan da muka yi na tafsiri a nan masallacin na ramadan ko na wajen ramadan da karatun sunan abi dawud na miyati dukkansu akwai wanda in akwai wanda yake bukata memory zai iya zuwa a sami shi a waje suna nan a wurin da majigin ne duk karatun da muka yi na hadisi da tafsiri gaba ɗaya za a yi sa mutum a memory kafin a tashi a karatu idan an tashi su ba sun tashi yau sai Allah kai mu gobe sai abu na ƙarshe akwai ƙungiyar mafarauta na nan gombe ƙarƙashin jagorancin rabiu bauchi wanda kowa ya san irin ƙoƙarin da waɗannan bayan Allah suke musamman wajen tunkarar 'yan ta'adda a yammacin akwa local government ɗin nan yammacin kashe da su digare waye da sauransu suna ƙoƙari hatta jami'an tsaro suna jinjina musu kan ƙoƙarin da suke kuma shi mai girma gwamnan jihar gombe a wannan bangaren yana kokari kware da gaske musa akwai abubuwan da ba a fitowa ne a fada amma kan harkar wannan da ke cin insecurity a cikakken al'amuri a matsayin shi na dan adam yana iya kokarin shi a wannan babin ana jinjina mishi kuma muna kira ga shi gwamna din ya ƙara karfafa su wajen sake hannu misali ina fata an gane yawwa a dan ƙara musu abubuwa a taimaka don kokarin da suke kokari ne na sai da rai kuma waɗannan 'yan ta'addan da kuke gani 'yan bandits masu kidnafin mutane wallahi ba abin da zai karya su in ba addu'a ba addu'a da aiki daga cikin aikin kuma shine abin da su waɗannan mafarautan suke yi da kuma jami'an tsaro jami'an tsaro duka da sojoji da police civil defense suna da dss kowa yana abin da zai matakin shi na jami'in tsaro kuma a cikinsu akwai mutanen kirki akwai masu kishin addini masu kishin al'umma masu kishin ƙasa to ire-iren waɗannan da su da mafarautan da suke aiki tare a suna buƙatar addu'an yan uwa yi musu addu'a nan yi wa kanmu ne wallahi suna shiga wannan yankunan suna kamo mutanen ina fata an gane wani abun ba za ka fito ne ka faɗa a midiya ba wani abun mun san me ake ana kiran mu mu gani da idan mu misali ko cikin satin nan ya faru to saboda haka suna bukatar addu'a kuma suka kawo 15,000 a sa asusun marayu su waɗannan mafarautan kenan suka ce wannan aiki da suke yana da hatsari addu'anku yana taimaka musu muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa musu albarka cikin wannan aiki da suke yi ya kuma ba su kariya ya ƙara ba su ƙwarin gwiwa ya tsaye da su daga dukkan sharri masu sharri da su da jami'an tsaronmu gaba ɗaya Allah ta'ala ya ƙara ƙarfafa su sannan gwamnatin tarayya kuma ta taimaka ta kara jami'an tsaro albashi wallahi talla albashinsu ya yi kada duk jami'an tsaro albashinsu wallahi marijin suke ina fata an gane aikin da suke ya fi na waɗannan sokol sanatocin da suke zaune da su da likitoci da malaman makarantu su ne al'umma waɗannan 'yan abujan ba masa amfani su ba ni da kun san amfanin su ne ni ban sani ba ba su da wani amfani compared to waɗannan amfanin likita cikin al'umma da shi da sanata wanda ya fi amfani da Allah da jami'in tsaro aiki na sai da rai misali ka gana ba su albashi na faɗa ranar anan kurtun soja a amerika kurtu wanda bai da igiya ko kwaya ɗaya albashin shafi major janar a najeriya major janar kaga karshen daga nan sai ritaya in dai ba ka zama kuwas ba chief of army staff misali to albashin kurtu zero kenan ya fi na major janar a najeriya shi yasa suke ta yaƙi yaƙi to amma kai kana yaƙin ina fata an gane ba a kula da rayuwanka balle iyalanka da sauransu allah ya sauwaƙe allah ƙara musu albarka su kuma ya ƙara musu ƙarfin gwiwa ya zaunar da ƙasar mu lafiya za mu shiga karatu kai tsaye billahi tawfiq wa alaihi tukulan wa bihi nasta'in wala haula wala quwwata illa billah na'am بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ubangiji subhanahu wata'ala bayan ya ba mu labari jiya cewa kowace al'umma daga cikin al'ummomi ya sanya mata mansakan wuri na yin ibada ya sanya mata lokaci na yin ibada zai zamo masdari ne mansakan din ya zamo wurin da ake ibada kamar ka ce makka kamar ka ce mina kamar ka ce arafa muzdalifa duk waɗannan amakin ne na ibada wuraren da ake aikin hajji ya sanya mana masallatai ya sanya mana wuraren da dai za mu yi ibada ya kuma sanya mana filaye na idi wanda suke maimaituwa sau biyu a shekara to sai allah ce ya yi hakan ne don a ambaci allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma a ainihin ambaci allah a bisa abin da ya azurta mu da shi na dabbobin ni'ima a wannan ne malamai suka ce inda ake bukatan zikiri a lokacin da za a yanka Allah ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafiskun duk abin da ba ambaci Allah ba aka ainihin kashe shi kar ku ainihin ci wannan abu sai ce fakulu mimma zikira ismullahi alayhi a bayan wannan kenan in kuntum bi ayatihi mu'minin ku ci abin da aka ambaci sunan Allah akai lokacin da za a yanka in dai kun kasance ko mummune ne masu imani da Allah to yanda ake yanka shine malamai suka ce akwai yanka na layya akwai yanka wanda ba na layya ba duk wani yanka da za a yi yanka haka wani a ci nama da yankan suna da kowane irin yanka in dai ba na layya ko na hadaya ba ne ba suka ce kawai bismillah ka faɗa ka yanka shi kenan dan Allah ce fakulu mimma zikira smullahi alaihi kawai ka ce bismillah ka yanka suka ce amma idan yanka na layya ne ko na hadaya dole ka ce bismillahi allahu akbar ina fata an gane malamai sun yi wannan magana suka ce ana bukatar ƙara kabbara idan yankan na layya ne ko na hadaya na aikin hajji amma idan yankan da ba wannan bane ba ko baka yi kabbara ba ya wadatar bismillahi abu na farko kila abu na biyu kuma musahabbi ne a kalli gabar in za a yanka a kalli alƙibla a kalli alƙibla lokacin da za a yanka idan ba kalli alƙibla ba aka yanka yankan yayi kallon alƙibla ɗin mustahabbi ne ba wajibi ba ne ba an gane wani abin da kyau wata rana a wani gari wani abu ya faru a mun je wani wuri a wani mutum yana da interview gobe a wurin aiki ko yana neman darakta ne i think sosai ya so wani abu zai yanka irin ya yi ta addu'a allah ba shi nasara gobe to da yamma ne to sai wani ce a ga mala amurka yanka mana mana sai na ce a kawo a yanka to da za a yanka ni na dan rikice ban san ina ne gabar ba sai muka kalli ko kudu ne ko yamma muka yanka da muka yanka sai ba ce a ai ba kalli gabar ba yamma aka kalla to ni kuma na san cewa kallon musahabi ne ko da da gangan ne ma yankan yayi balle kuma da kuskure sai na ce a karka damu ba komai amma ban gaya masa me dalili ba sai ce Allahu akbar ko ne abu Allahu akbar a cikin ikon Allah ko aka yanka abin nan aka yi sadaka ya je interview sai ya ci sai ga abokan shi na kira na a waya wa ai wannan yankan da ne na kalli yamma shi yasa ya nasara wallahi suka dinga kira na a waya suna neman appointment da ni wai kaga da sai mu bude shago malam Usman mun zama gyara sa kenan to mafi yawanci malaman nan dabaru ne suke da shi kawai ka gani ban sani ba abu kawai sai ya wokin shi kenan la sai mu bude shago a rama to kallon gabar a ayyankan musahabi ne duk inda aka kalla aka yanka yanka yayi ina fata an gane abinda ake bukata a ce bismillah to idan mutum ya manta bai bismillah ba fa duk malamai suka ce yankan yayi idan ka manta ba kai bismillah ba kawai ka yanka ka dauko abun ka rike kana tunani an ƙara kuɗin mai kana tunanin su kulfis kawai sai ka yanka akan kuskure duk malamai suka ce yankan yayi ya kuma halatta a ci a ƙi ambaci Allah da gangan shine ba za a ci ba amma ba akan kuskure ba sannan yanka kuma kowa yana yanka namiji na yanka tsoho na yi saurayi na yi malami na yi ɗalibi na yi mace tana yi namiji na yi kusan wannan abin da kyau cewa mata ba sa yanka tatsuniya ne ka koya matan ka yin ka zakara in ba na nan kika yana lagalaga kawai a kawo da shi ya halatta mace ta yanka kai hatta mai iziya ya ce ko mace na al'ada ya halatta ta yanka ko ba ta sallah halar ne ta yanka dabba da ci kun fahimci wani abin da kyau ku ya halatta mace ta yanka ya halatta namiji yayi a kowane lokaci shine Allah ke cewa liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am sai ce abun bautanku abun bauta ne guda daya falahu aslimu wa bashir al-muqbitin Allah da ya ba mu labari cewa mu miƙa wuya mu sallama mishi yace albishir ga masu kankan da kai ga Allah ya faɗi siffofin su sune waɗanda zuciyarsu ke girgiza idan aka ambaci Allah suke haƙuri kan musibu na duniya sannan suna tsaye da sallah suna ba da ainihin wani abu na dukiyarsu zakka na wajibi da kuma sadaka ta nafila da Allah ya gama wannan sai ya ce wal buduna kalman albudun jam'i ne na albadanatu albadanatu shine raƙumi albudunu jam'insu sai Allah ce raƙumi ja'alna lakum min ja'alna halakum min sha'irin lahi mun sanya shi ya zamo alamomi na ainihin bautan ubangiji lahum fiha khair kuna da alkhairi a cikin raƙumi babu dabban da ta tattara abubuwan mamaki kamar raƙumi shi yasa Allah ya bada misali da raƙumi yace afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat shin ba za su kalli raƙumi ba yayi aka halice shi raƙumi da malamai suka zauna suka yi bincike akan shi sun samu scientific fact game da raƙumi sama da guda 500 sama da 500 abinda turawa suka yi kenan akan wannan aya tunda Allah yace afala yanzuruna shin ba za su yi duba ba ila al-ibli zuwa ga raƙumi kaifa khuliqat yaya aka halicce shi bature yace tunda Allah ya faɗi wannan sai sun gano mai dalili ba musulmai bane ba fa tunda qur'ani ne ya faɗa sun yadda akwai wani abu wallahi sama da abu guda 500 suka rubuta akan raƙumi na farko raƙumi na da kwakwalwan da ba kowace dabba ke da shi ba shi ko laifi ka masa zai shekara yana kallon ka bai manta ba kuma sai ya rama kwarai da gaske sai ya fake ka ya rama zai yi likimo ne irin na ganduje kamar bai sani ba idan ya yunkuro sai aka yi ka kasa to shi mara ko mai likimo zai maka shi yasa ko da za a mishi lalas kun san lalas ko da ake sa karfe a wuta abu su zane din nan ko wani abu to idan raƙuminka ne in za a yi ka bar wurin sai an gama ka zo ka yi ta faɗa don me aka yi wannan abu zai ce to baka sani ba eh ka yi ta faɗa yana gani kai ta lallashin shi kana bashi hakuri ka kori wanda suka masa abun dama kun yi planning abun kenan amma in aka masa lalas a gabanka kana a dan yanka ta can to la zai iya kashe ka sannan raƙumi wannan idon nashi yana da glasses idan ƙura ya tashi akwai abin da zai saukar sai ya rufe mishi ido kuma fari ne tas duk ƙuran da za a cikin sahara ba zai rufe idon shi ba kuma shi giran shi guda biyu yake da shi ka san gira da kake gani Allah ya sa wa mutum da dabba yana kare ka ne daga kura inda za ka aske giran ido ka kafin da shi ai ko kallo ba za ka iya ba to shi giran nashi guda biyu ne saboda yana cikin sahara Allah sai ba shi guda biyu ya ba shi kariya daga kura to idan ƙuran za ta taso kuma akwai wani abu kaman abin nan sai ya saukar da shi sai rufe irin duk raƙumin ke da wannan abu fitsarin shi magani ne kashinsa ma magani ne ko mai ciwon asma in zai juri shan fitsarin raƙumi warkewa zai ko ƙazuwa mutum ke da shi da zai wanka da fitsarin raƙumi sai ya warke yi wanka da shi ya sha da su gurda su duka yana maganin su kawai iya fitsarin raƙumi kawai in ba Allah ba zai shirya wannan abu afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat ke sa ce wal buduna raquma ja'alna halakum min sha'airillahi mun sanya muku su ne su zamto alamomi na bautan Allah yace lakum fiha khairu raqumi ne zai kwana goma bai sha ruwa ba ashirin talatin ba abin da ya same shi kuma ba dabban da za ta yi wannan abu duk wani abu mai rai ba zai wannan kwanaki bai sha ruwa ba kuma babu dabban da zai awa ɗaya na gudu sai raƙumi fita a guje tsawon awa ɗaya raƙumi ne kaɗai zai wannan abu zai awa ɗaya na gudu amma kowace dabba sai ta gaji ta tsaya ta huta amma raƙumi fita a guje awa guda cak sai raƙumi allah ba shi wannan abu yana da abubuwan mamaki shi sa allah ce lakun fiha khairu akwai alkhairi da yawa da kuke da shi a cikin al'amarin raƙumi komai ɗin da ke jikin raƙumi magani ne sai dai mutum bai sani ba allah ya ce fadkuru smallahi alaiha ku ambaci allah akan raƙuma sawaf a lokacin da suke tsaye akan kafafai guda uku kusan raƙumi ba a yanka shi soke shi ake to idan za a soke shi ana ɗaure kafan gaban sai a yi haka da ita he zamo ya tsaya ne akan kafafu guda uku kafan gaba na gefen hagu ake ɗaurewa idan aka lankwasa aka ɗaure sai zamo yana kan kafafu ne guda uku to idan aka soke shi to faɗuwa zai shine ma'anar sawaf ku ambaci Allah a lokacin da yake tsaye akan kafafun shi guda uku sai Allah ce fa idza wajabat junubuha idan suka fadi suka mutu fakulu minha to ku ci daga naman rakumi din wati'imul qani'a ku ci yadda mai kama kai wal mu'tar da dan maula kowa a bashi alqani wanda yake da wadatar zuci baya roƙo wal mu'tar da dan keje ke kowa a bashi kaga Allah kenan ko yawa akwai wanda shi ba zai iya tambaya ba kuma yana tsananin bukata akwai wanda kuma ruwan shi zai ce a bamu eh Allah ba ku mu samu akwai wanda shi kuma in yazo zai gaishe ka ka ce ana gode ce Allah kara lafiya alaji ce amin amin Allah saka da alkhairi Allah sa a gama lafiya alaji to ka sa ko na abu shi dai bai tambaye ka komai ba to shi ma a bashi akwai wanda kuma kai tsaye zai kawo matsalar shi to duka waɗannan Allah ya ce in aka yi layya a basu ko a hadaya ko a layya fakulu minha ku ci daga naman layyan da kuka yanka ko na hadaya wa at'imul qani'a ku ba wa mai ainihin wadatan zuci wanda mawadaci ne baya iya tambaya wal mu'tar da wanda shi ke zai fito fili ya ce a basu domin Allah kazalika sakharna halakum Allah cika ma haka ne muka hore muku su waɗannan dabbobi idan ba horewan Allah ba ai ko shanu guda ɗaya fi ƙarfin mutum kaga mutum ɗaya yaro ƙarami ya kaɗa shanu ɗari yana tafiya da su kuma yana ba su oda suna bi ya tsaye da su ya ce su yi kwana ya ce su yi kaza duk suna yi sakar na halakun kenan bujumi guda ɗaya tak sai ga gari masallaci nan duka to amma Allah ne ya hore mana su ya ce su mana ɗa'a kuma suna yi to in ba horewan Allah ba ba yanda za a kai kontrolin sa ko kai kontrolin raƙumi kai kadai shine ma'anar kazalika sakkarna halakum kama haka ne muka yassare muku su muka hore muku su la'allakum tashkurun dan ku gode wa Allah ku zanto masu godiya yanda dabbobin suke muku da'a to shi ma ku mishi da'a kaga sai zama akasin haka shi ya ce su mana da'a suna yi mu ya ce mu mishi da'a kuma ba ma yi to kaga dabba ta fi ka hankali kenan ke sa Allah ke cewa wa laqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal insi لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذانكم لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها سوى لهم آذان شين نقبا يتي أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون yace suna da ido amma ba na gani ba suna da kunnuwa ba na ji ba yace waɗannan kamar dabbobi suke sai ce bal kai ba ma haka ba a sun fi dabbobi bata ulaika humul gafilun to duk wanda baya wa Allah da'a to dabba ta fi shi dan dabba tana bin Allah duk abin da Allah ya sa ta babu ran da muka ga shanaye sun fito suna zanga zanga a Gombe dan ana yanka su ko ku taba gani ko a ko ina a duniya a ce ga dabbobi sun fito suna zanga zanga dan me ake yanka su a ci Allah ne ce a yanka su a ci ke sa ba sa tada rikici a dora musu garma a ɗora musu amalanke babu ran da suka tada rigima saboda mai kazalika sakharna halakum kama haka muka yassare muku su muka hore muku su su wannan abin da suke da'a suke wa Allah subhanahu wataala sai Allah ce nayi wannan ne la'allakum tashkuruna dan ku zanto masu godiya ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Lanyana lallaha luhumuha, naman da kuke yankawa na hadaya, ko naman da kuke yankawa na layya baya kaiwa zuwa ga Allah. Allah ba naman yake bukata ba naman bakon Allah yake zuwa ba wala dima'uha haka jinin dabbobin da ake zubarwa a hadaya a aikin haji ko alayya da ake yankawa jinin baya zuwa wurin Allah subhanahu wataala Allah baya bukatar naman baya bukatar jinin walakin yanalu taqwa minkum kadai mai takawa da tsoron Allah daga cikin ku to wannan ne ke zuwa wurin Allah subhanahu wataala kyakkyawan niyyanka ikhlasinka yi dan Allah shine abin da Allah ke bukata Allah baya bukatar naman baya bukatar jinin da aka zuba sannan abin da shafi yanka na layya kwana hudu ne a shari'ar musulunci da ran sallah da kwana uku bayan sallah duk lokacin yanka ne wanda bai sabo yanka ba ran sallah ya halatta yin shi ran sha ɗaya ga wata daga nan ran sha biyu ga wata daga nan ran sha uku ga wata da rana ta faɗi shi kenan kuma sai wata shekara wannan shine ka'idan yanka ba a yanka kafin ranar sallah ana yanka ne ranar sallah da kwana uku bayan sallah annabi ce ayyamu tashriki kullu hadabahu kwana uku nan na bayan sallah annabi ce gaba ɗin su kam rana ne na yanka wanda ainihin shari'ar musulunci ta ce karba dangane da abin da shafi layya akwai hadisin da zaka ji malami suna yawan karantawa wanda kuma wannan hadisi ne mai rauni kwarai da gaske a wuraren karatuttuka da wuraren laccoci kaga malamin da kana ganin kamar ya san hadisi sai ka ji ya kawo hadisin kuma ainihin mutane suna saurara hadisin imamu ahmad dan hanbal ya rawaito shi haka nan imam ibn majah a cikin sunan Allah musu rahama hadisin zaid ibn arqam Allah kara masa yadda daga cikin sahabbai zaid ibn arqam yace qultu aw qalu nace ko sahabbai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma hadhihi al-abahi menene waɗannan dabbobin da ake yankawa na layya kaman me ake samu wani lada Allah ke bayarwa menene dalilin yanka su shine ma hadhihi abahi kala sai ce sunnatu abikum ibrahim sunna ce ta baban ku annabi ibrahim da annabi ibrahim shine abul anbiya baban annabawa kuma baban tauhidi da duk wani mai imani annabi ibrahim baban shi ne sai ce sunnatu abikum ibrahim sunnan baban ku annabi ibrahim kalu he sahabbai suka ce malana minha me muke samu daga wannan yankan da muke na layya kala sai annabi ce bi kulli sha'aratin hasana kowani gashi guda ɗaya kuna da lada duk gashi guda ɗaya lada ne shi yasa ake neman rago mai gashi da yawa kamar yadda suke faɗa kenan wannan hadisin suke kawowa kalu sai sahabbai suka ce fasufu to gashin raƙumi fa shi ma haka ne kala sai ce bi kulli sha'aratin min sufi hasana kowane gashi ɗaya na raƙumi shi ma aka yanka ainihin lada ne wannan hadisin da ifin jiddan kwata-kwata bai inganta ba akwai daga cikin sanadin hadisin akwai nufai ibn al-harith shi wannan ya zo cikin a taqrib na ibn hajar al-asqalani ibn ma'in ya ce mutum ne kazzabu makarici ne ba a karban hadisin shi ke sai ga mutum ya kawo hadisin wanda kana ganin kuma kamar ya fahimci sunna to hadisi na za'ifun jiddan in aka ce za'ifun jiddan kwata-kwata ba a aiki da shi akwai hadisi mai saukin rauni a babin wa'azi ana kawo shi amma irin waɗannan hadisan amana ce ta ilimi dole a bayani ba su inganta ba menene ladan da ake samu na layya Allah ne ya ce a yi wannan kaɗai a ishe ka ladan ina fata an gane Allah da ya ce a yanka zai ba da lada shi kaɗai san ladan da zai bayar ba sai an gaya maka gashi kaza gashi kaza gashi kaza ba ka san mutane ma ko san irin wannan to kuma gaba ɗaya hadisan hadisai ne na ƙarya waɗanda ba su inganta ba daga manzo sallallahu alaihi wasallama lan yanala Allah luhumuha naman da kuke yankawa baya zuwa wurin Allah subhanahu wa ta'ala wala dima'uha haka jinin da kuke zubarwa baya kaiwa ga Allah walakin yanaluhu taqwa minkum kadai taqwa da tsoron Allah da ikhlasin ku ke kaiwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yasa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa sallama ruwayin imamu muslim Allah kara masa rahma annabi rahama ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama inna allaha la yanzuru ila suwarikum Allah ba kallon suran kai fari ne kai baki ne gajere ne guntu ne siriri ne makiba ne duk Allah bai namu da wannan ba da bature da balarabe da afirka da dan indiya duk Allah baya kallon wannan la yanzuru ila suwarikum bai kallon suran halittan ku wani yafi wani kyau Allah baya aiki da wannan subhanahu wata'ala baya kallon kayan da kuka saka kayan wani yafi kayan wani kyau Allah ba wannan ke kallo ba walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum Allah na kallon zuciyar wa ta fi tsarki wa ya fi tauhidi wa ya fi ikhlasi wa ya fi tsoron Allah shi Allah ke bukata yasa ce inna akarakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir kadai wanda yafi kowa daraja a gun Allah shine mai takawa ba wanda yafi babban gida ko babbar mota ko wanda yafi mukami Allah baya kallon wannan abu idan zuciyar wani ta fi ta wani tsarki yafi cika da tauhidi da ikhlasi to ya fi ka matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ke sa annabi ke cewa a rubba ash'atha akhbara madfunun bil abawab law aqsama ala Allah la abarahu akwai wanda zaka gan shi gashi nan bici bici kayan jikin shi a yayyage bashi da kuɗi in ya zo taro ma ba za a bari ya shiga ba annabi ya ce yana da wani daraja a gun Allah da zai yi rantsuwa Allah sai ya kubutar da shi ya ce wallahi sai kaza ya faru to Allah zai sa abun ya faru don kada ya ka fara tsaba matsayin shawarar Allah subhanahu wataala yasa akwai bayan Allah kuma irin wannan a cikin mutane ba kowa bane ba da ya daga hannu ya magana sai Allah saurare shi abun yana da ban mamaki masu irin wannan kuma ba za su yadda ka san su ba in ka san su kuma kai ba za su maka ba sai sai kai ma kai mana ina fata an gane haka suke a nan ganin na san irin wannan mutumin wallahi da abu sai ga abu ya faru ko addu'a yi shi ba zai tashi bai ce ya Allah ina bukatan kaza kuma wallahi ayo sai ya samu wallahi na san shi amma kai ba zai maka addu'an ba kuma sai ce Allah na kowa ne kai ma ka roƙa mana saboda ya dauki kashi komai ba kenan lok kuma abu sai ya faru sai ga yayi abu ba za ma ka san zai ba kuma Allah sai ga abun ya faru sahaban imanin shi da tsoron Allah amma bai taba daukan shi ka zo na ma addu'a ba bai da wannan abun ba sai ce ka daga hannu kawai kai imani da Allah wallahi haka yi yana da ban mamaki mutum kar ma ka zo ka can gaya mashi an tashi a karatu don baya masu a san shi to saboda haka wato kawai ka gyara tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala wallahi duk inda ka samu connection tsakaninka da Allah ka huta duk yadda za a kokarin a kai ka kasa wallahi ba za a iya ba a yi tsafi-tsafin a yi munafurcin a jegun bokaye a kulla wancan za a yi kamar za ka je kasa sai Allah ɗago ka su rasu yadda za su haka za su mutu da bakin ciki to babban abun shine kai dai tsakaninka da Allah ka gyara kuma kar ka nufaci kowa da sharri ba ka so ka karya kowa ba ka so kowa ya ci gaba kana farin ciki Allah ba wa kowa amma ka ce wa kai ba kai da wani ci gaba ba to ka ɗauko kanka musiba dan Allah shi yake kason shi yake bayarwa to yanzu kai zaka dictating wa Allah ga yanda zai yi kaga ka ɗauko bala'i to kawai ka tsarkake zuciyanka ka nema a wurin Allah kar ka kullaci kowa shikenan ka huta to kai kuma Allah ba zai bada akai ka kasa ba wannan shine babban abin da ya kamata mai imani ya gane Allah ya ce walakin yanaluhu taqwa minkum kadhalika sakharna halakum ya Allah ce kamar haka ne su waɗannan dabbobin muka ainihin sakhara halakum muka yassare muku su litukabbirullaha ala ma hadakum muka hore muku su don ku girmama Allah kuma shi kabar bari saboda ya shirar da ku Allah ya shirar da mu tafarkin gaskiya ya nuna mana musulunci ya nuna mana yadda ake aikin hajji ya nuna mana yadda ake layya da yankan suna da yankan walima da yankan kwata duka litukabbirullaha ala ma hadaku a girmama Allah a mishi kabarbari saboda me alama hadakum ya shirye da ku ai ta faɗin Allahu akbar Allahu akbar kalma ce da take tsorata azzalumai take tsorata munafukai da kafirai ba sa son jin kabbara sai su ji gaban su ya faɗi amma akwai wani hadisi da ake kawowa wai idan ana gobara a yi ta kabbara yana kashe wuta idan ana yi gobara a nemi ruwa wallahi tallahi ina fata hadisin ƙarya ne to shi yasa a nemi ruwa kawai a kashe wuta yawwa a sa homo a cikin ruwan ba amma ce wa'ai ta kabbara zai kashe wuta ƙarya ne annabi bai faɗi wannan magana ba don ce ake annabi ne faɗa to annabi bai faɗa hadisin ƙarya ne kwata-kwata bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganin kashe gobara a nemi ruwa ko a nemi fire extinguisher kawai shine magana ina fata an gane Allah ya ce bashir al-musinin kai albishir ga masu kyautata aiki ba abin da Allah ke so kamar kyautata aiki al-ihsanu kuma an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah kamar Allah na kana ganin shi dan in kai baka ganin Allah yana tare da kai yana ganin ka to duk lokacin da aka saka aiki idan akwai supervisor akan ka ya kake aiki yanda ya kamata ko kuma wani da kake jin nauyi ya saka wani aiki yana tsaye dole za ka yi aiki mai kyau to yana ga mahalicinka kuma yana ganin ka kana sallah idan ka yar faki ba yawa sai lada yana kallon ka idan ka yi mai kyau ya sani in baka yi mai kyau ba ya sani ka bauta wa Allah ka annaka tarahu kamar ga Allah nan kuna hada ido da shi to dole ka ji kunya Allah subhanahu wataala to da kayi wannan shikenan ka tsallake kana yin wannan Allah zai so ka inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum musinun Allah ce yana tare da masu takawa yana tare da masu ihsani yace wallahu yuhibbul musinina Allah na son masu kyautata aiki Allah na son masu ihsani to ka kyautata alaka tsakaninka da Allah ka kyautata alaka tsakaninka da sauran halittu hatta dabbobi ka kyautata alaka tsakaninka da su mace ce ta ainihin daure kyanwa ta daure mage fa magen ta mutu da yunwa annabi ce tana jahannama ita wannan matar akan mage kawai ta shiga wuta ga wata kuma ta daure ta ba wa kare ruwa ya sha karuwa ce Allah gafarta mata akan wannan to idan har ka kyautata wa dabba Allah baka aljanna ka zalunci dabba Allah kai mutum wuta ina ga in ka zalunci dan adam kuma min babi aula kenan kar ka cuci kowa kar ka zalunci kowa idan an zalunce ka kai kara wurin Allah ka sha mamaki wallahi duk inda ka tashi cikin dare ka ce rabbi an nema galubin fantasir ya Allah an sani a gaba Allah kawo min ɗauki wallahi za ka sha mamaki kawai abin da za ka yi kenan rabbi an nema galubin fantasir ka rike wannan abu idan munafukai sun saka a gaba a kasuwa ko a ofis ko a cikin anguwa ko a garinku ko yan uwanka ko abokan zamanka ko makwabtanka kai ta rabbi an nema galubin fantasir ka ga mamaki ya Allah an sa ni a gaba ya Allah kawo min ɗauki ya Allah an fi ƙarfina Allah kawo min agaji wallahi Allah zai shigo cikin lamarin ka Allah ka shiga cikin lamarin mu sai Allah ya ce ni إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير
وبنجي سبحانه وتعالى يتي إن الله للي الله سبحانه وتعالى يدافع yana kawo ɗauki yana kawo taimako yana ba da kariya anil ladina amanu ga waɗannan da suka yi imani Allah shi zai dinga ba ku kariya in an kawo hari Allah shi zai miyar ke yasa ce alaysa Allahu bi kafin abdahu da ibadi fattaqun shin Allah bai isa mai bawa bawa kariya ba Allah bai ishe ka bane ba kake nema daga wani wuri yace ya ibadi fattaquni ya ubayina ku ji tsoro na ma wato Allah kamar roƙon mu yake mu ji tsoron shi sai da ce ya ibadi ya ku bayina yace fattaquni ku ji tsoro na ma alaysa Allahu bi kafin abdahu shin Allah bai isa bai ba bawan shi taimako ya ba shi kariya ya shige masa gaba cikin lamarin shi Allah ka isa yace inna Allah lalle Allah la yuhibbu kulla khawani Allah baya son mai yawan ha'inci kafur mai yawan kafurci a nan ne sai malamai suka ce wannan khawwan da kafur siga ne min sigil mubalaga wato mai yawan ha'inci to da Allah ya ce baya son mai yawan ha'inci mai yawan kafurci ba ana nufin yana son mai ha'inci kaɗan bane ba kun gane hausan ba ana nufin yana son mai kafirci kaɗan bane ba suka ce siga daga cikin segul mubalaga ayi suka zo abinda Allah ke nufi kafurai haka suke maciya amana ne kafurai haka suke kafirci suke da me yin kaɗan da me yin da yawa dukkan su Allah baya san su inna Allah la yuhibbul kha'inina Allah bai son maciyan amana Allah bai son masu ha'inci Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah balighu amrihi kad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara lalle kan duk wanda ya tawakkali ga Allah to Allah ya ishe shi Allah ya isa mishi yace inna Allah baligu amri yace kad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara haƙiƙa Allah ya sanya wa kowane abu gwargwadon yanda abin zai faru ya sanya masa lokaci ya sanya yanda abin zai faru ya sanya adadi da zamanin da abin zai faru li kulli shay'in qadara tun rangini tun ranzani Allah ya kaddara zaka zama gwamnati ya san kuma a wani shekara za ka zama gwamna za ka yi tenuwa ɗaya ko biyu Allah ya sani za ka mutu kana kai ya sani za a impeaching ɗinka ya sani kad ja'ala Allahu kulli shay'in kadara wannan ayan tana da abun mamaki a wurin malaman nahawu aya ce da Allah ya kira sunan sau uku duk abin da suna ke ɗauka a ilimin nahawu sai da ya ɗauka ya ce wa manya tawakkala ala Allah ala harfu jarrin ne Allah ismu majrurun bi ala ala allahi sai ce inna allaha baligu amrihi inna harafin taukidi na kuma da nasaba allahu ismu mansubun bi inna sai ce qad ja'ala allahu allahu fa'il ne marfu'un bi dhamma to dama suna abu ko yake dauka ya dauki kasra ya dauki fata ya dauki rufu'a suna bai daukan wani wannan shi kuma fi'ili yana daukan fataha yana daukan damma yana daukan sukun bai daukan kasara ina fata an gane to Allah sai hada su gaba daya yace alallahi fa huwa hasbuhu inna allaha baligu amri kad ja'ala allahu in banda suna Allah ba wanda ke rauna qur'ani suna Allah kadai ya zaba wa kanshi ba shi wannan abu kun sanna daga cikin mamakin qur'ani na faɗa lokacin mukaddamin fatiha duk wanda ya rubuta littafi sai ya tafaɗan sunan shi da labarin shi a littafin littafin ba zai karɓu ba za ce kawai kayi littafi kana ta bada labarin kanka ba za ma a sai littafin ba a ce makaryaci ya yi ta wasa kanshi a littafin to ƙur'ani kuma suna allah ya fi yawa kuma shi ne mai littafin ya yi ta bada labarin kanshi ya yi ta wasa kanshi kuma haka ake son littafin ba a taɓa gajiya da shi ba da ka ɗauko ba ka ga bismillah da shi za ka fara ina fata an gane to ƙur'ani kada ke da wannan abu kuma sunan Allah ne kadai zai zo ya dauki dukkanin harafin da suna ke dauka kamar irin wannan sunan Allah ne kadai zai maimaito a aya daya sau da yawa kuma ga abun ba ya kuskure ba wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli shay'in alim kuma sai ga abun ya zauna wa inna minhum la fariqan yaruna arsanatahum bil kitabi litasabuhu min al kitabi وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله أتكي آية قراء دي اللهم آمين كما آية دي توننا كتكين بلاغة دي قرآن كيدش غاغر بعد أود للتابي كنا إن الله للي الله كان لا يحب كل خوان خفور سيتي أذنا أن إذني للذين يقاتلون ga waɗannan da ake yaƙansu bi annahum zulmu Allah ce tabbas an zalunce su duk waɗanda ake yaƙa da makami ko ake yaƙa da fatar baki a musu sharri a ce musu 'yan ta'adda a ce musu terrorist ba sa son zaman lafiya a yi rubutu a kansu da biro a zage su a midiya a ɓata addininsu uzina an ba su izini lillazina yuqataluna ga waɗannan da ake yaƙansu bi annahum zulmu Allah ce tabbas an zalunce su ya ce wa inna Allah ala nasrihim laqadir lalle dangane da taimakon su kan Allah mai iko ne zai kawo musu taimako zai kawo musu agaji a lokacin da ba a tsammani a musu ƙarya a musu ƙage a kama su a ɗaure su a kashe su a ainihin killace su da starvation wadda dokan duniya international law ta hana wannan abu a hana shigar da abinci gari a kashe mutane da yunwa starvation duk dokan duniya ta hana amma abin da isra'ila take a gaza kenan ta kashe mutane da yunwa ta kai hari asibiti ta kai hari makaranta ta kai hari kasuwa ina ruwan wanda yake asibiti da yaƙi da allah ina fata an gane duk inda ake fada da su sun dinga kai hari asibiti kenan da makaranta da cikin kasuwa hatta da primary school kasa yan primary ko balaga ba su ba a jefa bom a je a kashe yan primary school Allah ce bi annahum zulmu lalle an zalunce su wa inna Allah ala nasrihim laqadir lalle Allah kan zai taimake su kuma shi mai iko ne akan wannan taimakon sai Allah ta allazina ukhriju الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز
Allah ta alladina ukhriju min diyarihim su ne waɗanda aka fidda su daga cikin gidaddajinsu bi gaira haƙƙin ba tare da wani haƙƙi ba babu laifin da suka yi wa ma naqamu illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba wani abu yasa ake musu azaba ba ake azabtar da su ake kashe su ake kama su kaɗai sai dan sun ci Allah shine ubangijinmu sun yi imani billahi al-aziz al-hamid da Allah wanda yake mabuwayi kuma abun yabo shine anan ma yace alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin su ne waɗanda ake fidda su daga gidaddajinsu a kashe su a fosin ɗinsu a cewa an ba da ainihin oda kowa ya bar gidan shi nan da awa goma sha biyu za a kawo hari haka kawai sai fa isra'ila ta aiko a ce fantami gaba ɗaya tashi ta ba ku awa goma sha biyu za su wurgo bom suna tsammanin a wani mutum ya wuya a fantami mutum kwaya ɗaya ba sai sai sun ba ku awa sha biyu kafin awa uku kuma sai a wurgo bom ɗin sai ce a sun ba da oda a tashi ba ku tashi da wuri ba to shi na Allah ce abin da yasa ake wannan ba dan wani ba illa an ya kulu rabbun Allah kaɗai sai dai sun ci Allah ne ubangijinmu duk abu akan musulunci ne babu ɗan ta'adda a duniya irin bai budi babu ɗan ta'adda a duniya irin bush da su trump da su netanyahu su ne manya manya yan ta'adda kan ga ana magana wai ana so a samu canjin gwamnati a iran saboda dai a corrupt corrupt government muna so mu canja gwamnati mu kawo gwamnatin demokuraɗiyya to akwai corruption saboda demokuraɗiyya duniya babu to wannan abin da ke faruwa na kashe musulmai a ko'ina a duniya a afghanistan ne gashi a kashmir a india yadda gwamnatin india ta modi take kashe musulmai a kashmir haka kawai illa an ya ƙulu rabbin allah kawai don sun ce su allah shi ne ubangijinsu ba sa bautan shanu ba sa bautan ainihin hindu ba sa bautan wanda yake ba Allah ba inda a ce za su kafurce ba za a musu wannan abun ba duk abin da ake mana arewa nan fala saboda musulunci inda za mu ce mun bar musulunci lafiya kalau za mu zauna duka illa an yaqulu rabbuna Allah ma ba inda za mu je muna nan kalli abin da ake a Sudan duka wannan abubuwan su suke hada shi gidan rediyon France da tun munafurcin Faransa ta ce rikice-rikicen arewacin najeriya kaf isra'ila ne abin da aka samu ethin fayil kenan hatta faransa yadda suka tabbar isra'ila suna da hannu a rikice-rikicen da ake a sakwata da zamfara da kibbit duka da wani sun mai da shi atm su allah ya mana maganinsu to wannan ayar da muka fara karantawa in allah kai mu gobe za mu kawo tarihin yaƙe-yaƙe da aka yi a duniya mu ji da mu da su suwa 'yan ta'adda ku ji namba na mutanen da suka kashe a tarihin duniya a yaƙi miliyoyin mutane sai ka ji a shekara 23 annabi gaba ɗaya kaf duk jihadin da aka yi saboda guda 80 mutum nawa ne suka rasu duk za mu karanta gobe insha Allah saboda lokaci yayi abinda mu karanta na daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah